أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم باب باب الصلاة wato wannan babi wanda zai magana ne game da abin da ya shahi sallah yace alwaqatul mukhtaru lizuhuri lokaci wanda azzabadde ga yin sallah azhar min az-zawali shine lokacin da rana ta yi zawali da rana ta guta daga tsakiyar sama. Dama kasan rana da asuba in ta hito za ta hito ne daga gabas. Sai ta taho, ta taho, ta taho, sai ta kawo tsakiyar sama. In ta kawo tsakiya shi aka ce ma wakatul istiwa'i daidai wannan lokaci. Makaruhi na a yi sallah wannan lokaci. To, in ta nafila. To, da istiwa'in na ya ɗebe ta gota. Yanzu ta ɗebe zama lebur tsakiya. Ta gota ta ɗanyi yamma. wannan shi ake ce masa wali to daga wannan lokacin da ta gota ta ɗebe zama tsakiya to wannan lokacin lokacin azhar ya shiga li akhiril qamati har zuwa ga ƙarshen ƙama wato ƙarshen ƙama shine daidai tsawon inuwan mutum shine ƙama ma'ana kamar ka taka ƙafa kata ko bakwai shine ƙama to daga bakin lokacin da ta yi zawani har zuwa lokacin da a ƙarshen kama duka lokacin azuhur ne muhtar zaɓaɓɓen lokaci kana da damar ka yi sallah da wannan lokaci ya yi na zawali har zuwa ƙarshen lokaci ƙarshen ƙaman nan wujuban namu wasu sa'an an ka ba sallah ba wujuban mu da ya ƙaddar lokacin ya yi na zawali dole a yi lokacin da abinda an kai so kai ta farkon lokaci amma in ka jinkirta tsakiya ya halalta in ka jinkirta har zuwa ƙarshe ya halalta abinda an ka hana har lokaci ya hita wato wannan shi da aka yi kama kenan kama muna ya kalla tsawon mutum tsawon mutum shine kare ko shine tsawon inuwarsa tsawon mutum tsawon mutum tsawon inuwarsa shi ne ƙafa bakwai awo da ƙafa ta yi ƙarai da gaske in ma ƙaramin yaro na to kaga in wata in ya taka da ƙafa ta ba ta wuce haka nan in babban mutum na kuma shi ma ta takon nan bakwai shi ne awo ba ta shi ba nan shi ƙwarai kuwa tako ne haka yake amma har yake bi gairi zilli zawali in za ka yi wannan takon bakwai za ka auna ka ɗebe inuwar zawali wato inda rana ta gota tunda rana yanzu sada tana tsakiya ai inuwa ka karshen ka take gaba to in ta gota ai sai kaga inuwa ta yi yamma to wannan sai ka ɗebe tako guda ƙawa guda ƙawa ka dai guda wanga inuwa guda ka taka shi ke Awo, da ka ce biyu biyu wannan takon guda da ka ɗebe shi ke awo to saura duka ya kama awo to sannan ya ce wa huwa awwal waqtil asr shi ƙarshen kaman nan shi a farkon lokacin la'asar kaman nan da ka taka ka gata ko bakwai yayi to lokacin nan duk da ba ko ina kuma aka samu irin wannan ba lokuta na daban-daban ba kowane lokaci ba akwai lokacin zahi akwai lokacin ɗari lokacin damana to kowane dan inuwa tana ta canzawa amma dai wannan galibi ne kawai sannan ba kowace ƙasa ba kuma kowace ƙasa da nata tsari daban-daban to daga ƙarshen kaman nan yace shi a farkon lokacin la'asar lilistirari har zuwa ga rana ta yi fatsa-fatsa ma'ana ta fara jan nan na faɗuwa shine istirari yalo washtaraka az-zuhr da al-asr suna musharaka fihi a ciki ne cikin lokacin bi qadriha da gurgurdonta bi qadriha ko wato da gurgurdon bi qadri fi ilhashin ko bi qadriha a wato gurgurdon yin sallah shine washtaraka fi a a wato Najeriya wato bi kadri fi'liha gurgudun bi kadriha wato gurgudun yinta ita sallar kenan gurgudun ai sallar to dan wannan tayin na yin sallar shi suke musharaka tsakanin az-zuhr da la'asar to daga nan har lokacin la'asar na har zuwa faduwar rana yace walil maghribi ita kuma sallar magariba ghurubu shamsi ita kuma lokacin ta muhtari yana farawa ne da faduwar rana rana na faduwa lokacin la'asar yayi eh magariba yayi ita kuma bi kadri fi'liha gurgudun aikata ta ba da shurutiha bayan tabbatar da sharfan wato ita lokacin ta kubantacce na gurgudun in kana son ka san adadin yawan lokacin sallar magariba da rana ta faɗi to gurgudun kai alwala in alwala dai za ka yi ko kuma gurgudun kai wanka in wankan janaba na bisa gare ka kare wankan nan ka tafi kai sallar magariba kana sallamewa lokacin ta ya kai shine ba da shurutiha bayan tabbatar da sharfan walil isha'i muktari ga sallar isha'i min gurubi shafaqi shi kuma daga faduwar shafaqi fako shafaqi al-ahmar ja akwai wani ja da ke tuhuwa daga yamma to wannan ja da ya jaye isha'i tayi lisulusul awwal to daga jaye wajen nan har zuwa ga sulusin dare na farko wato a kasa dare kashi uku ya dau kashi guda to wannan lokacin kila misali dare in shina da awa goma to waɗannan awoyin guda goma ko awa tara waɗannan awoyin guda awa uku na farko misali yanzu in in ka ce rana na haɗuwa ƙarfe bakwai da rabi ko ƙarfe bakwai to kaga sai ka ce takwas tara goma zuwa goma shi an muhtari ƙarshen muhtari na sallar in kuma ba awa uku tara na ta kai wakila awa goma na ya kai kaga goma da rabi ko kuma awa kila sha biyu suka ce awa hudu zuwa sha ɗai gwargwaron yadda dandalin wani lokaci na awa goma sha biyu wani lokaci awa goma na ya kai wani lokaci sha ɗai gwargwaron yanayi na ɗari ko na zafi ko na damina ko makamancin haka to sai cin kyau yace muhtari ga sallar asuba min tulu'il fajr daga lokacin da anka ce ma alfijir ya keto as-sariqi mai gaskiya dan alfijir din akwai alkazi wanda daga baya za ka ga duhun dare kaga ba ba alfijir na keto kenan a as-sadiq wanda da gare shi sai haske wannan alfijirin bullowa tai da ya bullo asuba tayi muhtarin lokacin ta na sallah yayi lil isfaril bayyana har zuwa ga haske mabayyane har ya zan kana ganin kana iya gane wanda fuskar wani kana iya gane na kusa gare ka wannan hasken kayan rana ta ta kullo kayan abin da ake ce mashiro ya kama awo mone awo wannan shi down awo kwarai to wa afdalul waqti mahihicin lokaci kaga yanzu an faɗa ma lokutan sallah daga sadda suka farawa da sadda suka ƙariya an faɗa ba to yaushe abdi dai kai sallah sai ce ma afdalul waqti lokacin da an kai son kai sallah awwalu dan lokaci ya shiga kai sallah mutlaqan sannan kuma kowace sallah azhar ce la'asar ce magriba ce isha'i ce asuba ce kowace sallah amma sai toji sai ce illa zuhra kaga ya idlaki yace mutlakan ku sai ce illar zuhur amma ban da azhar saboda ni yace ita kuma li jama'ati abinda yasa ake son a jinkirta ta ka aita farkon lokaci saboda jami'i a tara jama'a ita kuma sai an ka ce fali rubu'il qamati ana son ka jinkirta ta hakkwata qama taki guda shi azdawali to sai ta kai taki biyu ko biyu da rai to shi adda rubu'ul qama a kasa qaman nan kashi hudu kaga in mun kace qama kashi ta ko bakwai ta to nan akwata na bakwai to kaga sai ka ɗebe takon nan nan na zillul zawali ba da shi cikin kama ko ka gani sannan ka sa tako guda da raya da kwata kaga kenan tako biyu da kwata to sannan yawwa to shi an ru'ul kama sannan yace wa yuzadu kai ana ma iya karawa bisa ga kwata kaman nan li shiddatil harri lokacin da zahi ya tsananta ministiha har akai rabin kama sai kaga sai a kara ba yawwa sai akai uku da rabi in ka sawo da ma na jillu zawali kaga hudu da rabi awo to wal afdalu amma abinda an mahihici lifazzin ga wanda zai yi sallah shi kadai intizaru jama'atin yarjuha shi dai yake to shi jira jama'a wanda yake fatar ya sallah tare da su ina nan dakin ga ina jira kilan babu wani masallaci kusa ina jiran jam'i ina ina tamaha akwai wasu masu tahowa waɗanda za su taho nan an jima to sai in jira su taho mai jam'in nan tare kila na san da su kila har ma magana to shine wanda an mahihici ga wanda zai shi ɗaya yake shi jira jama'an nan kashi ce bari ya zo masallaci ya zo masallaci ta jira ko shi sallah to shi ɗaya shi jira wa man khafi alaihi alwaqt wanda lokaci ya koyo gare shi ijtihada sai shi ijtihadin lokaci ne wace hanya zai bi na ijtihadi bi na hawa wirdi ta kwatancin wurdin da ya saba kila ya saba ta shi karfe hudu na dare shi shi na filfili na filfilin nan ya kwatanta zai yana yin raka a goma ga karatun da ya saba yi cikin karfo'in nan goma kuma al'ada ce da ya kare shi fa'i da wuturi ɗaya za shi ta shi da ayan asalatu to sai shi kwatanta da irin wannan wurbin da ya saba yi sai shi sai shiga lokacin asuba din nan tashi sai in isha ita kila ya saba da an yi magariba rana ta faɗi yana da wani wuri da ya kai wanda ya saba yin lalle yana kare shi isha ina yi to sai shi kila hazo biya ya karantawa ko goma ya karantawa da ya kare su sai sai isha'i to sai da ya karanta su ya san lokaci ya yi to sai shi kwatanci kirdada da irin wannan wuri din waqafat ghalabatu zanni rinjayen zato yana isa ce awo sai shi toshi shi kardada shi rinjayen da zato awo kashi ɗaya zato ɗaya a a rinjaye fa in da hallafa zannuhu ya rinjayar da zato ne akan lalle lokaci ya shiga sai ya sallah wata bayyana ta ƙadimuha sai gabatar da sallah kayan lokaci ya yi ya bayyana gare ha ni zai yi a da kuma da sallah rana ta laɗe ya azama gari ba ta yi jitto ya buga sallah yana ƙare an ka jima a shi bayan wani girgije na ta shige sai ta bayyana to shi kenan ya koma yin sallah a ada wa man shakka wanda ke shakku fi dukhulihi ga shigar lokaci ya tashi afka sallah shi kallan tujzi ba ta yi ba wa in waka fi ka san wancan rinjayen zato an ka ce shi shakku bai kai ga zato ba to sai ya shakku wani sallah lokacin ta yayi ko bai ba sai buga sallah to lam tujzi sallan nan ba sai ba an ka ce wa in waka asihi saboda sabda ya niyya shakku shi kai da haka ko da ya ƙara sallah ya ce kai wallahi ko ni sallah ga ina shakku amma kuma a shi lokacin ga yayi ba ta yi ba ba ta yi ba sai sai kana da yaqini ko ghalibuz zanni dan shi Sheikh na Usman ya bid'anta masu zozozo da lokaci babu tabbaci kawai kai kai gwaggwari gwaggoriyo da gwamatso da lokaci kamar ka samu tabbacin shigar lokaci sannan kai sallah wadaruri shi na fin wato muhtar wato ya ƙara bayani akan muhtari yanzu ya shiga daruri yace wadaruri tilwal muhtari shi kuma laluri lokacin da ake sallah amma saboda wata lalura ko wani uzuri ya hana ma yanta cikin muftari to tilwal muftari abinda ya biyo bayan muftari shi ake ce mana luri lidulu shamsi har zuwa ga kullowar rana awo kaga asuba an ce lil isfari ko hasken nan ya bayyana rana ba ta yi ba amma haske ya taho to laluri na har zuwa kullowar rana da rana ta kullo wali gurubiha da kuma faduwarta shi Allah ruri fi zuhrain ga az-zuhr da al-asr eh ka san can az-zuhr da al-asr an ce lil istirahad kada ta yi faki faki ta yi jannan ka hinta wa to da wannan istirarin ta yi jannan laruri ya shiga har zuwa faduwar rana walil fajri fil isha'i su kuma magariba da isha'i lalurinsu yana kama daga sulusin dare na ƙarshe har zuwa ni har zuwa ceto alfi wato duraku fihi salatu ana samun sallah a cikin lokaci da raka'atin in raka'a guda ka samu kana yin ruku'i ka taso lokaci ya ƙare shike kal ikhtiyari kamar yadda ake samun muktari da raka'a guda shi ma muktarinta kana iya samu ne daga raka'a guda huwal kullu dukkaninsu da wanda ya salla cikin muhtari da wanda ya salla cikin laluri duka ada'un niyyar ada'in salla za su yi ba niyyar ramfar da za su yi ba duk niyyar ada'i za su yi dan shi an kace lokaci kala uku na akwai muhtari akwai laluri akwai kuma qada'un lokacin qada'i to da da muhtari da laluri duka ada'i na wa asima al-mu'akhiru lahu duk wanda ya jinkirta sallah hallaluri ya shiga wa asma ya zunubi kenan in ka jinkirta sallah ka bari har ƙarshen lokaci baka yi zunubi ko ka bari har tsakiyar lokaci baka yi zunubi inda kaka zunubi ka jinkirta ta hallaluri ya shiga to wannan ka zunubi illa li uzuri to ko shi wanda ya jinkirta sallan nan har laluri ya shiga in akwai wani uzuri da shari'a ta faɗi ta yarda da shi shi ma bai zunubi ba to mina na uzurin suna faɗa mana yace min kufrin ashe bai musulunta ba kahuri na bai musulunta ba sai da lalurin sallah yayi sai yan musulunta sai a ce mai tashi kai sallah duk da lokaci da luri da ake ciki awo dazu kana da uzurin kahirci yanzu kuma uzurin ya gushe awo da haka kai sallah awo wa in ɗara an ka ce ko da ko abkowa na yi kila riddata yi sai ya dawo duɗai wasu ban uzuri na biyu ƙwarciya ƙwarciya gare ɗansu lokacin muftari ya yi bai salla ba saboda ƙwarciya amma ko da luri ya yi ya balaga ya yi mahalki ko wani abu makamancin haka nan irin mai al'ada ta yi al'ada to lokaci laluri ne to tashi kai sallah ko shi shi tashi sallah wa ijma'i ko su mai bai farfado sai cikin laluri shi tashi kai sallah uzuri na wajununin da tabuwa hauka shi ma laluri na wa faqad dahuraini ko kuma rashin waton alwala da taimama kaga uzuri na bai da abin da zai alwala bai da wurin da zai taimama wa mallan ya jirma an wala mata yammama fa arba'atul aqwali hakina mazhaba wancan da mun kai to shi ma sai ya sauko ko ya samu abin alwala cikin laluri to sai shi babu babu lahi gare wa haidin kaga ko al'ada sai tsarki cikin laluri wani fasin ko biki ta yi tsarki sai laluri ta yi tsarki wani omen ko kwana kwana ya ɗauke shi har muktari ya ƙare bai farfaɗo ba bai halko ba sai ne ta cikin laluri duk babu zunubi waga filatin ko shafa ya shafa don hali gashi ne al'amuran duniya ko wasu al'amura sun ka ɗauke mai hankali na ta aiki bai tuno ba sai da laluri ya shiga sai shi tashi sallah ce amma ya ce la su kwaya amma fa maye ba uzuri ne waton kahin muktari na sallah ya ya shagiya muktari ya kare duka yana cikin maye shi bai dawo hayyaci ne ba sai da zunubi yayi yayi zunubi shi kan ba uzuri ne wacce ya shagiya an haramta ta wato durakul mushtarikatani ana riskal mushtarikata ne wato salloli guda biyu masu musharaka bi zawalihi da gushewa uzurin nan in uzurin ga ɗaya daga cikin uzurzuran garman ka ambata ya gushe bi fadli rak'atin da waton bi fadli rak'atin da ainihin sauran raka'a guda anil ula daga sallar farko sallar farko ita ya fara yi ya samu raka a gudana ta to shi kenan hatta biyu hatta biyu ta shiga yawwa to sai ya samu raka a guda ta ta ƙarshe a wata azu to shi kenan ta jawo mai halla a to sai ce mi wal ma'zuru ghairu kafirin wal ma'zuru duk waɗanga da munka ambato masu uzurin ga amma ha gairu kafirin hidda kafiri shi ban da shi cikin waka magana da za a yi yi ƙaddaru ana ƙaddara a ɗoro tsarki lahu gare shi ana ƙaddara cewa shi na da tsarki cikin waɗanga salloli ko na fifin da gashi sallolin da gashi a cikin lokaci fa in indan dai ma ya sa'o raka'atan abin da ya kai lokacin da yana yalwata ta shi raka'a guda ba iya yawo wanzu ba da hu baya ne bi sajda sai ha tare da sajaddanta guda biyu to wajaba ta subhu sallah asuba ta wajaba gare shi ka fahimta cikin waɗanga masu uzuri na ƙurciya ko suma ko hauka ko haila ko biki ko kwana ko gafala to yanzan ko da ya taso ya dawo zai sallan nan akwai abin da ya yalwaci zai iya yin raka a guda na lokacin nan bisa jira sai ha to waje ba ta suhu sallar asuban nan ta waje ba gare shi irin mai haida ko mai biyu ka akhiratil mushtarikataini kamar waton raka'a guda a cikin sallah ta ƙarshe da sallolin ga guda biyu masu musharaka azhur da al'asr ko da ta yi wanka abin da ya rage na lokaci baki ta samu raka'a guda ta ƙarshe daga cikin salloli guda biyu masu musharaka lokaci ita ta waje ba gare ta ta ƙarshe ta ƙarshen ta ƙarshen wa hamsan hadaran aho ko kuma ya zan ma ya sa'u hamsan abinda yana iya kaiwa ga ka samu sallah raka'a biyar hadaran in gidana raka'a biyar kaga raka'a biyar ka samu raka'a ta farko kenan sallar farko ka samu raka'a guda cikin lokaci sannan ga raka'a hudu da zaka samu in dai gida na to duka sun waje ba yi su wa salatan safaran in kuma tahiyata to raka'a uku tunda duk kasar biyu biyu na kai ko yayi biyu ya sallame saura guda yayi ta ita gudan nan ta jawo uwarta da tahiya to duk waɗanga sharɗi na ya kawo fa'in baƙe ko to ga jawabi wajabar zuhura ne a zuhur da la'asar sun wajaba wa arba'an mutlaƙan wajabar isha'ani inda kuma lokacin abinda ya rage mai ya kai yana iya sallah hudu yana iya raka a hudu mutlaƙan ɗin ga na gida na ko na tafiya to wajabar isha'ani isha'ani magariba da isha'i sun magariba in ya samu hudu saboda ni magariba zai fara yi nawa ta uku ta ko to don haka guda ta jawo sauran da haka kaga arba'an wajibal isha'i wa duru ghairin nawmi abkowa wani uzuri wanda ba kwana ba wani siyani da mantuwa fihi lima zukira musqitun laha mai kashe ta na yana cikin sallah sai wani uzuri ya afko mai ba kwana ba ba mantuwa ba ka fahimta masqitullah tana sallah sai al'ada ta taho shikenan sallah ta kare dan babu babu babu magana awo mm awo fi salati mm kware shi na musqitun mai kaso ana lahagare ta yace wala yuqaddaru duhurun ba a kaddara tsarki to wa tarikuha wanda ya bar sallan nan ilaihi to sai mu tashi yawa to labas to alhamdulillah